الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي شابيو قوتن بكوي هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha biyu har yanzu ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihimassalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba a satin da ya gabata mun fara bayani daga aya ta 119 zuwa aya ta 120 a shafi na 206 sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum min al'arab an ya takhallafu an rasulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين
Na'am, kamar yadda muka sani muna gabatar da takaitattun bayanai game da abin da ya shafi hukuncin zakka na wannan zamani. Ina fata ana fahimta ta. A yau za mu tattauna ne akan zakatun ratibu shahri, zakka na salar da ake ba mutum ko salari ko ba haka da bane. Shin yana da zakka ko bai da zakka? da haka ya an ka ce salar ba ana nuhin kadai ma'aikacin gwamnati ba ko ba haka ba in muka duba ai kasashen duniya ba mafi yawanci manya-manyan ma'aikatu wani lokaci ba gwamnati take da su ba kamfunna ne suke da manya-manyan wato ma'aikatu a kasashen duniya ina fata ana fahimta ta to shin yana da zakka ko ko bai da zakka an gane ko domin wannan kuma yana da alaka ne da mi da idan shin shi wanda yake daukar albashi yana da wata dukiya a hannunsa kafin ya karbi wannan albashi ko ko bai da daga nan karatun yake tashi ina fata ana fahimta ta to malamai da suka zo suka tattauna kan wannan matsala shine suke cewa wato shi salary malamai sun yi magana biyu wasu suna ganin abin da aka baka idan kana da wata dukiya a hannunka ta kai fitar da zakka ba sani ko an fahimta ba to yanzu kana da dama guda biyu ko ka haɗa kuɗin da akwai yanzu a hannunka tare da wannan biyan da ya shigo mutum ne yana da misali miliyan biyar sai aka yi masa misali albashinsa jika ɗari biyar sun zan miliyan biyar da jika ɗari biyar kenan yanzu sai ya yi sai ya haɗa su gaba ɗaya fitar musu da zakka waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a yanzu tun da dukiyar shi ta kai zaka duk lokacin da ya ɗauki biya tun da wata goma sha biyu ne sai ya fitar ma daidai wannan kuɗin da ya ɗauka zakka ba sani ko mun fahimta ba kenan yanzu a wannan wata sai ya dubi nawa ne ya kamata ya fitar sai ya fitar a wata mai zuwa sai ya fitar tun da dama yana da dukiyar da ta kai a fitar da zakka ba sani ko mun fahimta ba an gane ko ma'ana shin watan da lokacin da za ka fitar da zaka akwai kuɗi a hannunka an kai maka albashi za ka fitar mishi da zaka daga nan sai shekara ta kewayo ko ko a'a yanzu tun da kana da kuɗin da za ka fitar ma zaka idan ka fitar da zaka a wannan wata wata mai zuwa ya zo shi wannan albashin shi kaɗai za ka fitar ma da zaka wani albashin in ya zo shi kaɗai za ka fitar ma da zaka shi kenan ba sani ko mun fahimta ba to wannan shi ne abin da wato malamai suka bayar saboda mi saboda an yi sabani kan fitar da zakka kafin lokacin ta yi tunda idan yanzu misali aka ce kowane wata za ka fitar bishi da zakka kamar kana fitar da zakka ne kafin shekara ta cika ta sauran watanni guda goma sha ɗaya ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma mun sani cewa dama fitar da zakka akwai maganganu kafin lokaci ya yi akwai maganganu na malamai guda biyu ina fata an fahimce ni wasu sun tafi cewa ba a fitar da zakka sai shekara ta cika ina fata an fahimta sai shekara ta cika sai an samu nisabi sannan kuma sai shekara ta cika amma jamhurin malamai sun tafi cewa ana iya fitar da zaka kafin lokacin ta yi ma'ana da wata goma sha ɗai ko wata goma in ka gada ma za ka iya fitar da zakar dukiyarka malikiya kuma sun tafi cewa su bu su yadda ba a fitar sai lokaci ya kai shekara ta cika waɗanda suka kafa hujja da cewa ana iya fitarwa sun wato kafa hujja da wato abin da aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wanda Abu Dawud ya fitar da shi Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Al-Mustadrak cewa Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tambaye shi na son ya fitar da zakka kafin lokaci yayi duk da yake zakka ce ta dabbobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izini kenan wannan ya nuna abu ne wanda yake karara a shari'a ana yi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ba zai yi hukunci ba sai da abin da shari'a ta zo da shi shi ne ma ai wato da ƙur'ani da hadisin su ne ba asalin shari'a gaba ɗaya an gane ko to wannan shi ne su kuma malikiya sun kafa hujja daga abin da aka ruwaito la tu'adda zakatun qabla hululil hauli to shi ko wannan hadisi da suka kawo bai inganta ba ina fata an fahimci ni kinan sai zamanto wannan da ita ce magana wadda take tafi zama daidai fitarwa in akwai bukata ana iya fitarwa in babu shi ke to sannan kuma salari fitar mishi da zakka shin za ka yi ne a lokacin da dukiyarka lokaci ya yi ka hada da wanda ka ɗauko ko kuwa a duk wata za ka fitar mishi da zakka a lokacin ya yi ka cire mishi magana ne guda biyu wanda lajinar da'ima malamai da fatawa na lajinar da'ima sun ɗauki ra'ayin in dai dukiyarka ta kai zakka to duk wata in ka ɗauki ɗauki albashi ka fitar mishi da zakka ta daidai wannan lokacin ba sani ko mun fahimta ba to kun ga ashe yan bariki da suke tunanin duke su ba ta da zakka dan yana da wahala kaji an ce ga wani ma'aikacin gwamnati ya fitar da zakka wani lokaci saboda nisa daga mi daga masana da addini wani lokacin kuma abin da yake kawo haka su a tunaninsu inda kuɗi ba na kasuwanci bane ba su da zakka ba sani ko mun fahimta ba yawwa waɗansu kuma shedan ne dama dukiyar ba taka bace amanar dukiyar al'umma aka ba mutum ya ce ya ɗibi biliyoyi ya aje makansa to kaka ko kace fitar da zakka ba zai fitar ba don ya san dukiyar dama kwace ta ne yayi ribda ciki na da dukiyar mutane amma duk da haka dai duk dubarar da kai sai Allah ya tambaye ka don haka mu shirya kuma ba wai kai ba a'a dukkan mu Allah sai ya tambaye mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da imanin mu da mutuncin mu duniya da lahira wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje wallahu ta'ala a'lam على رمى ساكي ميتا آية متاشة كين كراتو ما كان لأهل المدينة ما كان لأهل المدينة المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين
na'am kamar yadda muka sani yadda muke gabatar da tafsiri za a kawo asbabun nuzul in akwai su a gani in sun inganta ko a kodin da ba su inganta ba sannan a kawo ilmul munasabat ko ba haka nan bane sannan sai a zo da sharhul mufradat sannan kuma sai a zo da almasail waɗanda suke da alaka da ayar haka ne tafsirin da muke gabatarwa to a yau za a saba ma wannan tsari saboda wata munasaba shi kuma yanzu abu na farko cikin asbabun nuzul mun faɗa babu wani sababin nuzul a iya bincike na ko ba haka nan bane kowace sati haka muka faɗa abu na biyu sai ilmul munasabat idan muka yi bayanin ilmul munasaba a takaice tunda mun yi bayani a cikin at-tahrir wa tanwir a wancan sati an gane ko sai abu na uku to za mu zo da bayani na mufradat tare da wasu mas'alolin da aya ta kumsa dama akwai mas'ala guda uku masu nauyi cikin wannan aya guda biyu za mu yi bayanin su a lokacin da muke bayanin mufradat muna cikin jalali ne muna bayani mas'ala guda kuma za mu batta idan aka zo ƙarshen ayar sai mu yi bayaninta wannan shi ne usulubin da za mu bi kawai ga an canza ce to lahiya a'a haka ne abin yake saboda ayar tana da tsawo kuma matsalolin in muka ce za mu bar su har ƙarshe mu yi bayanin su sai mu sake komawa baya shi addalilin da yasa za mu ɗauki wannan usulubi insha Allah ta'ala آمين تود الله سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله wanda ibnu ashur cikin at-tahrir wa tanwir mun fada ya ce wannan bayani ne da aka kawo dan saboda a wajab ta fita wajen yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya fita tunda an yi bayanin waɗanda ba su fita ba tun ayoyi da waɗanda suka fita da waɗanda ba su fita ba da waɗanda sun fita shi ɗan ya so ya ragwantar da su sai ibn ashur ya ce wannan wajibi ne aini ga kowa ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan in ba waɗanda wani uzuri ba ya hana su fita ina fata ku ce ko waɗanda ana da buƙatar su tsaya don kare gida mun gane wannan ko sannan kuma ya ce wannan aya tana nuna sharaf da daraja ta waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ma wannan magana domin ba karaman nasara ba ce a ce an same ka ka fita yaƙi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wancan sati mun kawo cewa Imam al-Qurtubi ya ce waɗansu malamai sun ce wannan ayar an shafe ta da wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa ko kuma ce a'a ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah ta nuna kowa zai fita hukuncin ta'am ne amma sai wato wata aya ta zo sai ta keɓance waɗansu daga cikinsu waɗanda ba za su fita ba sai zaman to ba nasikhu wal mansukhu bane amun ne da khas mun gane yawa to ilmul munasaba ya fito yanzu kuma sai mu je zuwa ga bayanin mufradat mas'ala biyu za su zo tare da bayanin mi tare da bayanin mufradat kenan idan muka cimma wata mas'ala a yanzu mas'ala uku ne gudan za mu barta sai zuwa in an kare bayani in muka duba cikin tafsiri na jalalaini ma kana li ahli madinati bai kasance ga mutanen madina ba kalima ta al-ahlu ana nufin ma'abutan abu ana ganewa akwai kalima ta al-alu ita ma tana nufin ma'abuta in an ce ahluka yana nufin iyalinka in an ce aluka shi ma yana nufin iyalinka suna shiga ciki to sai dai akwai bambanci tsakankaninsu su waɗansu malaman luka sun ce da ahalu da alu duk kalima ɗai ce amma larabawa sai suka mai da ha'un wani lokaci ta koma alhamza kina asalin kalima alu ahlu waɗansu suka ce a'a kowace kalima asalin ta daban to mun ji wannan da kyau sai dai bambancin su ita kalima ta alu wani lokaci tana nufin iyalinka da ƴan uwanka an gane ko wani lokaci kuma kalima ta alu tana nufin magoya bayanka kina sai da mutuntanin tafi faɗin din ma'ana muna ganewa da kyau ita ko kalima ta al'ahalu ana amfani da ita wajen ma'abutan abu amma wani lokaci har abin da bai da alaka da kai ta jini ‘yan uwantaka ta jini dangantaka ta jini ana amfani da kalima ta wato al'ahalu da kuma dangantaka wadda ba ta jini ba kaga sai a ce ahalul ilmi ma'abuta ilmi ai ba da nufin duk wani ba da suke ba kusura dangantaka ta jini ko ba karin bane amma ba a cewa alul ilmi mun gane wannan da kyau to wannan shi ne bambanci tsakankani akwai bayanai da malamai suka yi ma kana li ahli almadinati bai dace bai kasance ba ga mutanen madina wa man hawlahum min al-a'rabi da waɗanda suke kewaye da su daga larabawan ƙauye al-a'rab jam'i na al-a'rabiyyu an gane ko larabawan ƙauye an yatakhallafu an rasulillah su ƙi fita ma'ana su bar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallama ya fita wajen yaƙi su su zamna su yi zamansu a gida. Mun yi bayani akan wannan, ko ba haka nan bane sai dai a nan in tabi kasiran akwai abin da ake bukata na fahimtar zance da an ka ce bai kasance ba ga mutanen Madina su fita su manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallam ya fita ya je wajen yaƙi ya bar su a gida. To ai hakan ya kasance kuma. akwai wadanda ba su fita ba kuma an ce bai kasance ba ko ba haka da bane a akwai da inda afa Allahu anka lima abinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin ko ba haka da bane akwai wadanda ba su fita ba ayoyi daban-daban sun yi bayanin wannan fahum fi raibihim wa taraddadun walau aradu al-khuruja لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين تقول أنت باب بيكسن تيبا بسفي تبا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله نعم أنشاف ينبغي ما كان ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله shasa dole wani lokaci akwai abin da in an shafe shi sai ka tsaya ka fahimci yadda nassi yake tafiya ka yi ittila'in littattafai daban-daban koko ka san ka'idodin ilimi zaka gane wuri kaza an shafe kaza ya kamata a kaddara shi mun gane wannan da kyau tau wannan ma mas'ala ta gabata wajen ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen muka ce asalin shi ma kana yanbaghi lin nabiyyi wal ladina amanu to an yatakhallafu an rasulillah in ka diba cikin jalalaini sai rubuta idza ghaza idan ya je wajen yaki shine abin da ake nufi ba ana nufin duk fitar da zai yi ba bai dace ba kowa sai ya fita tare da shi a'a nan fitar da ake nufi sai sun fita tare da shi shine idan za a je wajen yaki mun gane wannan ko sai Allah ce wala yarghabu bi anfusihim an nafsi wala yarghabu bai dace ba su yardan bakan su asalin raghiba shine kauna amma raghiba fi shay'i yana son abu raghiba ani shay'i baya son wannan abu an gane ko sai kai hattara akwai fi'illan da a larabci in harafi ya canza ma'anarsu tana canzawa amma ba su zama kishiyoyin juna waɗansu idan harafi ya canza a gane ko ma'anar za ta canza kuma ta zama to kishiyoyin juna to wanga yana daga cikinsu in an ce raghiba fi shay'i yana kaunar abu raghiba ani shay'i baya kaunar abu qala araghibun anta an alihati ya ibrahim kaga da araghibun anta an alihati nufin kana kyaba amma in ka ce raghibtu fi kaza ina kaunar abu wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu wane ne yake kyama hanya annabi ibrahim nan ba ana nufin wa yake kauna hanya annabi ibrahim ba domin mai kauna hanya annabi ibrahim ba wawa bane wanda yake kyama hanya annabi ibrahim musulunci shine wawa ban sani ko muna fahimta ba to wala yarghabu bi anfusihim nan ana iya dauka shi kasu yaddan makansu da hutu an nafsihi daga barin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasu yadda makansu da wannan an gane ko shi yasa cikin alkur'ani in ka zo ka iske fi'ili to kai hattara in ya ɗaukan ma'anoni daban-daban wacce ce ake nufi an gane ko a cikin suratul nisa Allah yake cewa wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tutunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhunna nan malamai su suka yi sabani tunda an ce wa targhabuna an tankihuhunna shin fi aka shafe ko ko an aka shafe in an ce wa targhabuna fi an tankihuhunna kuna kaunar ku aure su wa targhabuna an an tankihuhunna kuna kyamar ku aure su sai wasu malamai sun ce fita aka shafi wasu suka ce anta aka shafi ko ba haka ba waɗansu daga cikin malamai sun suka ce a'a mu'jiza ce ta alqur'ani al-i'jazul balaghi musulunci ya hana ka zalunci marainiya koda kana son ka aure ta kuma koda baka son ka aure ta Allah ya hana azalunce ta sai yayi hasful muta'alliq domin duk wanda ka kaddara ba adan zata so mun gane wannan da kyau to wala yarghabu bi anfusihim an nafsi kada su soma kansu sauki daga barin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana su fifi tasar rayukansu akan son rayuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin jagora nagari idan aka ce yau ya daga to mutu al'umma ce yasa dole a yi tsaye a kare rayukan waɗanda su rayuwar al'umma tare da rayuwarsu take tafiya jagora mai adalci to ana iya mutuwa saboda shi malami mai kira zuwa ga tauhidi da adalci ya karantar da al'umma ya da'awa ana iya ba da rayuka saboda shi mai dukiya mai taimakon addini wanda yake taimakon addini da gaske idan waɗansu na so su kashe shi ana iya ba da rayuka saboda shi da mi yasa saboda rayuwarsu rayuwar jama'a ce imamu shafi'i ya ce la'amru kamar raziyatu faqdu mali wala shatun tamutu wala ba'ir wa inna mar raziyatu faqdu rajulin yamutu bi mautihi khalqun kathir yace la'amruka wannan usulubi ne da rantsuwa mun ce wadansu malamai sun ce ana cewa la'amruka wasu sun ce a asalin shi la rabbu amrika ne ina rantsuwa da ubangijin da ya halicci rayuwarka rabbukin za a kara shi ne a cikin baitin amma babu shi marraziyatu faqdu malin ba bala'i bane a rasa dukiya wala shatun ta mutu ko akuya ta mutu wala ba'iru ko ku abin nan raqumi yace to wa inna marraziyatu faqdu rajulin musiba ita ce a rasa wani namiji to amma dan sun ce imamu shafi'i ba haka ya kamata ba ya kamata ya ce faqdu shakhsin a rasa mutum tunda cikin maza akwai nagari cikin mata akwai nagari yace ya mutu bi mautihi khalqun kafiru wanda idan ya mutu al'umma da dama za ta mutu shi yasa turawa idan babban masani ya mutu a wajen su sai su ce maktaba ta kone amma mu da sai ka iske wanda wato inda turawa suka kware mu duk shugaban da ke kokarin yayi ma yan kasarsa adalci ya taimake su sai turawa su nuna ba nagari bane su kawo bakamai aje a kashe shi duk malami wanda ke nuna ma al'umma hakikanin gaskiya ga abin da za a samu a tsira duniya da lahira sai su yi kokari su nuna makiyi ne su san yadda za a yi a kautar da shi duk mai kuɗin da ke taimakon addini sai a yi kokari a ce na taimaka ma 'yan ta'adda a ɗaure a kashe me yasa saboda waɗanda su ne rayuwar al'umma idan suna nan al'umma za ta ci gaba idan an ƙare da su kuma al'umma ta wargaje wannan shine abin da ya kamata mu yi hattara da shi bayyuwa mu zamanto gidadawan mutane kullum wanda ke son mu da alkhairi shine ake nuna ba na gari ba da an kare da su sai ga dubban mutane su shiga cikin bala'i sai a ce ai ba mu sani ba inda mun sani ina ruwan mutane da inda kun sani ina ruwan mutane da inda kun sani to don haka kenan kare mutane na gari wanda ya zo da alkhairi irin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da alkhairin da duk duniya babu wanda ya zo da irin shi a gabanin shi babu a lokacinsa babu a bayansa haƙƙiya ba ta tsayi babu to kenan sallallahu alaihi wa sallam dole na a ce an ba da rayuka don kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an fahimci sai Allah ce to ga dalilin da ya samu ana ga wasu daga cikin dalilai wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi yace ni bi an yasunuha a'a cikin jalalai yace bi an yasunuha su kare rayukansu amma radiya li nafsihi akan abin da shi ya yaddan makansa min ash-shada'idi nami na shan wahala bai yiwuwa ka kawo ci gaba cikin al'umma sai ka sha wahala in dai kana son adalci ka gitta kanka ga hatsari in kana son ka taimaki addini kana da ilimi ka kawo bayanai da tauhidi da da'awa ka dauko kanka aiki in kana da dukiya kana son ka taimaki mutane na gari ka dauko aiki to kai ka yadda ka daukan ma kanka dan ka sha wahala saboda jama'a su kuma min ash-shada'idi wa huwa nahyun bi lafzi al-khabar yace to nahyu hani ne in ji mai jalalain tunda an ce ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah ma kana bai kasance ce ce bi lafzil khabari amma da lafazin khabar intabi cikin larabci akwai khurujul kalam an muqtadahu adh-zahir ka riƙe ga abu zahiri kana gani amma ba shi ake nushi ba nan ne ilimin balaga da ilmul maqasid ash-shar'iyya dalibi ilimi in bai san su ba sai ya banda mai yawa nan labari Allah yake bayarwa in ji imamu suyuti an gane ko kinan cikin jalalai nan amma ya ce abinda ake nufi hali ne ma'ana Allah ya hale su ne domin Allah labari yake bayarwa to kuma in labari ne ai abin ya riga ya gabata wasu musu ta ba amma abinda ake nufi Allah ya hale ku in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita ku kuma ku yi ku ku zauna kinan la tatakhallafu an rasulillah amma sai aka ce ma kana li ahli almadinati wa hawlahum min al-arab an yatakhallafu an rasulillah kamar labari ake bayarwa amma ni amma bi lafzi wato abin nan nahyun bi lafzi al-khabari amma sai aka bada labari amma abin da ake nufi hali cikin qur'ani irin wannan yana da dama duk cikin qur'ani ba a ce mata su yi idda wata hudu ba babu babu da aya wata hudu babu ba a ce ba a ce mata su yi idda ba Allah ce wallazi na yuta wafauna minkum wa ya zaruna azwajan sai ce ya tarabbas na bi an fusi hinna arba'ata ashirin wa ashirin labari da Allah yake bayarwa wallazi na yuta wafauna minkum waɗanda aka karɓi rayukanku daga cikinsu waɗanda suka mutu kenan wa ya zaruna azwajan suka bar mata ya tarabbas na bi an fusi hinna arba'ata ashirin wa ashirin Allah na bada labarin matan nan suna wata hudu da kwana goma khabar amma sai malamai su maka bil khabarun bi lafzil amr أريد به الأمر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة in baka san wannan ba kana cewa abin bai da amfani karatun balaga shirme ne karatun usulul fiqh shirme ne maqasid shari'a shirme ne baka san abin da kake yi ba domin akwai abin da zahirin shi bai fassaruwa sai an hada ma ka'idodin ilimi ina fata ana fahimta ta to wannan cikin qur'ani yana da yawa al-istifham خروج الاستفهام أم مقتضاه الظاهر خروج الإنشاء أم مقتضاه الظاهر خروج الخبر أم مقتضاه الظاهر خروج الكلمة أو الوزن أم مقتضاه الظاهر نابا كمبودي كجيك كاربي تشكي آمين آمين ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ستي ذلك أي ونن يتي النهي عن التخلف كريبة كم جلالين hanin da aka yi musu daga kasu yi takhalluf su yi zaman su bu su fita ba bi annahum domin su ai bi sababi annahum saboda su la yusibuhum dhama'un wato dhama'un an gane ko kishirwa ba za ta kama su ba to yi an ka ce kalma ta zama kishirwa ba za ta kama su ba domin idan aka je wajen yaki yana yiwa kishirwa ta kama mutane shi yasa kun ga turawa ma da suke da wayo yanzu ba yadda za a yi soja ya fita ko a cikin gari ko ba a cikin gari ba inda za a je wani aiki mai wahala akwai dan wani bido karami wanda ake ba su sai su kulla shi wanda in ana tafiya za su ɗan fiddo shi kuma ba a bane a sha masu yawa sai a ɗan ɗan ma kaɗan sai ka ɗan kurɓa ko ba ka ɗan bane ba a bane a sha masu yawa ko ba ka ɗan bane saboda an sha ruwa masu yawa raggon cewa za a yi yau ƙur'ani ya faɗi wannan billahi da ji ba ka yarda ba ba ka yarda ba ko Allah ya ce فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة به أشياء قرآني يا فدي cewa ba a sharwa da yawa a yaki amma kana nan sai turawa su maka wayewa cewa ka ai turawa da suka kawo wannan system ƙarya eh ƙarya ba turawa da suka kawo shi ba in kuma bakar da ayat qur'ani ba kuma shikenan mun huta amin amin zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un dhama'un shine kishwa al-atsu in ka diba cikin abdurul masul yace al-atsu yuqalu dhami'a yazma'u dhama'an a larabci wato fa'ila yaf'alu fa'alan mai jin kishirwa fa huwa dham'an kina da kin shi dham'an haka Allah subhanahu wa ta'ala ce yahsabuhu dham'anu ma'a wa hiya ita ko mace sai a ce mata dham'a dham'a fa'lan namiji shi mace sai kuma fa'ala amma a larabcin zamani sai mutane su kara ta'un dan an ka ce zam'an wani sai ce zam'anatun malaman lugha na majma'an lugha al-qahira suka ce kai masu sa wata ta'un din don Allah ku sauƙaƙa musu su sa ayi ta tahiya haka na amma dai ba shine larabcin da aka fi so yace wa fihi lughatani akwai lugha guda biyu al-qasr wal maddu kenan akwai wato wato zama'un shine bil qasri wal maddu akwai kuma zalika bi annahum la yusibuhum zama'un kenan ana cewa zama'un ana cewa zama'un akwai qira'a shadda sun karanta zama'un zalika bi annahum la yusibuhum zama'un kenan sai mutu akwai lugha guda biyu kakka dole ya ce wato zama'un kace a wannan ba larabci bane zama'un ne a shi ba akwai shi to kishirwa ba za ta kama su ba sai ce wala nasabun ko yace wala nasabun imamu suyuti yace ta'abun in ka diba cikin jalalini ta'abun gajiya nasab tana nufin mi gajiya Allah ce ɗan aljanna la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب جديا أكل فيه تودان هكا ولا نصب كوكو جديا ستي ولا مخمصة كوكو مخمصة مخمصة شيني مي شيني يموى المجاعة إنا فتأم فهمتين مخمصة sai ya ce ju'un ju'un shi ne mi yunwa to in ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti a cikin fi ma'rifati gharibihi nau'i na 36 shine nau'i na uku ne ya kawo na ulumul qur'an to da yazo fi ma'rifati gharibihi kalmomin da suna da matsala sai yace abinda ake nufi da makhmasa maja'atun yunwa to da alju'u da maja'atu da yunwa ake nufi ko ba haka nan bane maja'atun ko kuma yunwa in ta shafe su an gane ko sannan yace mi wala yanalu wala makhmasatun sace fi sabilillahi a cikin hanyar Allah galibin qur'ani in ka ji yace fi sabilillahi yana nufin jihadi sannan kuma yana nufin abin da aka yi don Allah intabi hita wajen yaki ba shine fi sabilillahi ba fita kuma da kyakkyawan niyya shi yasa yake cewa fi sabilillahi dan ka gane cikin hanyar wani kasa dukiyarka in ka sa dukiyarka cikin hanyar da ba ta Allah ba kada ka taba sa tsammanin kiyama ka tsayu ka tambayi wani sakamako daga wajen Allah baka da wani sakamako baka da sakamako shi yasa waɗanda suke tunanin su samu sakamakon abin da suka yi na ayyuka sawa'an da awace ilimi ne suka yada ko karantarwa koko waɗanda suka sanya dukiyarsu ko waɗanda suka taimaki addini in sun yi don Allah ka san cikin hanyar goce ka sa kada ka je ka kashe dukiyarka cikin hanyar da ba ta Allah ba ka yi tunanin Allah ya baka sakamako ka je zuwa waɗanda ka kashe ma dukiyarsu ne haka tun yanzu mu ga juna gaskiya amma sai ga mutum shida wani kewaye kewaye sai ya ce wala makhmasatun fi sabilillah sai ce wato fi sabilillah a cikin wato hanyar Allah subhanahu wataala agari ko zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawdi'an ba su taki wani abin taki ba an gane ko in an ce wata'a shine wato taki an gane ko wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum sai ce mi wa ardan lam tata'uha mawdi' a cikin ad-durr masun yace maf'il mawdi' maf'il kina ala wazn maf'il min wati'a kidan wati'a yaqa'u wati'a fa'ila yaqa'u to an ce ba a shafe wawun sai in ta zamanto gabanta akwai kasra bayanta akwai kasra kaga wa'ada sai a ce mi ya'idu asalin shi yau'idu ne to amma yaqa'u ba a ce yaqi'u ba to ya anka anka shafe wawun sai a ce maka a'a nan abinda ake son ka gane shine bayan an ce ana shafe wawun in kasra ta zo bayanta kuma akwai wani ƙari ana shafe ta in ta zo bayan huruful halq huruful halq as-sitta da alhamza da ha babba da ainun da ha'un da ghainun da kha'un in ta zo bayan su kuma ana shafewa kuma ana shafe wawun ko da harafin yana da fatha ba kasra ba in ya zamanto yana daga cikin huruful isti'la حروف الاستعلاء خص ضغط قذ خص خاء صاد ضغط ضاد غين طاء da an kace tsinkin nan kasratai na an kai ba ana nufin nunin tana ciki ba qif qafun za'u ba su ne huruful istila ba to wadhalika bi annahum la yusibu dan kace wata'a sai an kace ni wati'a sai an kace yaqa'u aqa'u min hurufil istila kenan ana shafe wawun koda fatha ne take dauke da shi wata'a ya tsayu ya ce to wannan ya tamilu an ya kuna masdar in ji mai addurul masul yana yiwa ɗauke shi matsayin masdar domin an ka ce mawutse yana ilmantowa masdar ne masdar mimi alwatu ana nufin taki wa an ya kuna makanan ana iya ɗauka shi kuma zarfu makan kenan mawutse zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un dan saboda wato wala yaquna mawti'an ba za su yi in an ce masdar ne kenan ta'kidi ne su mu'minai fitar da za su yi wajen yaki ba za su yi wani taki ba la yaqauna mawti'an kenan asalin shi la yaqauna wat'an ne ba wani taki wanda za su yi sai ayi ta'kidi domin ana kawo wa masdar ya zama to mu'akkidun lil fi'l ko kuma wala yaqauna mawti'an in mun dauke shi matsayin zarfu makan ne kenan yana iya zama maf'ulun bihi ai babu wurin da za su taka wala ya ta'una mawdi'an ba za su taki wani wurin taki ba ina fata an fince ni sai nan yace wala ya ta'una mawdi'an ba za su taki wani wurin taki ba yaghizul kuffara wanda yake mi bakanta makafirai da rai ko ba shine yaghizul kuffara ba ghadha yaghizuhu ghadahu yaghizuhu ay yafusatar da shi ba za su taki wani taki wurin taki ba ko ba za su yi taki ko da taki ɗaya ba yaghizul kuffara wanda zai fusatar da kafirai kenan duk lokacin da aka ce musulmi za su fita wajen yaƙi suna ƙara kusantowa kafirai da mi na jin bakin ciki akwai ƙira'a wala ya ƙa'una mawdi'an yughizul kuffara to shi wannan yughizu kenan wato fi'ili ne ruba'i domin daga aghabahu yughizuhu ne sai dai ƙira'a ce shadda ba ƙira'a ce mutawatira ba ba za su taki wani taki ba yaghizul kuffara wanda zai bakanta makafirai da rai to anan akwai mas'ala wadda take mai muhimmanci mun zo zuwa ga mas'aloli wato nan wala yaquna mawti'an yaghidhul kuffara ba za su taki wani taki ba wanda zai bakanta makafirai da rai wala yaquna mawti'an ba za su taki wurin taki ba imamu suyuti a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil sai ya kawo wata mas'ala to wannan mas'ala da ita zamu bude cikin mas'aloli guda uku yace qauluhu ta'ala da Allah ya ce wala ya ta'una mawti'an ba za su taki ba za su yin taki takawa ba in mun ce masdar ne ko kuma wala ya ta'una mawti'an ba za su taki wurin taki ba in mun ce zarful makani an gane ko al-aya yace istadalla biha abu hanifa imam abu hanifa ya kafa hujja da wannan aya kada kunnanka da kyau ala jawazi zina bi nisa'i ahlil harbi ana iya ayi zina da matan kafiran yaƙi fi daril harbi a cikin ƙasar yaƙi kana ji da kyau to don haka kuna ji da kyau me yasa na kawo wannan matsala akwai bayanai ƙarƙashin wannan masu yawa za mu zo da su sai ya ce wa ƙaumun kuma waɗansu mutane sun kafa hujja kenan da wannan aya kenan wasu zalla ƙaumun ala anna wata a diyarihim idan aka taki ƙasashen kafirai ma'ana aka shiga idza ju'ila bi mathabatin naili minhum in an ɗauke shi a matsayin kamar an samu wani abu ne daga gare su ma'ana kenan kamar an samu wani abu daga gare su wa akhdhi amwalihim kenan shigan mutane a cikin ƙasarsu yana matsayin kamar samun su tunda kafin ma a fafata tunda har kun yi niyyar shiga to kenan kamar kun samu abu daga gare su wa akhdhi amwalihim kuma yana matsayin kamar kun kamu duke su domin idan ba a fita ba ai babu zancen ayi yakin balanta na har ayi har a samu dukiya yace to fa innal farisa lalle al farisa mutumin da ya fita wajen yaki wanda yana da doki muna ganewa na al faris mutumin da ya fita wajen yaki kuma mi yana da doki yastahiqqu sahmal farasi ya cancanci a bashi rabon doki ko da mi bidukhuli ardil harbi da an shiga ƙasar yaƙi la bil hiyazati ba sai an samu ba kafin a samu ya cancanta me yake nuna ma yanzu an ji za a fita yaƙi sai aka zo da aka zo mutum ya fita kafin a fara fafatawa sai rashin lafiya ya kama shi sai aka bar shi wani wuri aka je aka yaƙi aka dawo idan mun ce sai an je an yi yaƙi sai an samu sannan ya cancanta kaga bai da komi amma idan muka ce a'a daga lokacin da suka shiga ƙasar kafirai aka fita jihadin tun da niyyar sani to ya cancanci wannan rabu shi yasa yace la bil hiyazati li anna wata'a diyarihim domin kafar musulmi ya je wajen yaki ta shiga ƙasar kafirai yudkhilu alaihim dhul yana shigar da kaskanci gare su ko ba karambani daga lokacin da aka ce kun shiga za ku yaƙe su ai kun yi ƙarfi kenan tun da mu yanzu nan da duk abin da ake cewa da an ɗanji wani faram daga koya wace ba a shirya ba to wannan matsala ita ce matsala ta farko imamul qurtubi ya kawo ta sannan kuma shi imamul suyuti ya kawo ta yanzu zan faɗi abin da imamul qurtubi ya faɗa game da shiga sannan sai in dawo ga maganar zina don akwai bayani karkashin wannan ko ba haka ba imam al-qurtubi yake cewa da ya zo karkashin wannan aya ولا يطؤون موطئا يتي ارضا يغيظ الكفار بوطئهم اياها an gane ko to da yazo wala yata'una mawti'an sai yace wala yanaluna min aduwwil nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih yace mas'ala ta hudu istadalla ba'd al ulama sashen malamai sun kafa hujja bi hadhihi al aya da wannan aya ala anna al ghanimata cewa ganima tustahaqqu bil idrabi tana cancanta bil idrabi dabe lokacin da muka karatu a kasar libya ko ba haka ba idan dai kana tunanin ka san sunan yajin aiki a libya a zamanin gaddafi to sai dai ka je ka nemi dictionnaire a faɗa baka shi da larabci yau ba ai shekara hudu buka yi mu dai zama ba a taɓa wani yajin aiki ba babu in ka ji yajin aiki to sunan shi ne aka gaya maka amma babu shi yau mi aka rasa to sunan shi da larabci mi a sunan yajin aiki da larabci idrab bitat idrab ko dan gobe strike ne ko da english masu wasu english an gane ko strike to amma nan da imamul qurtubi yace al-idrabu ba wancan bane mai dadu wanga idrabu ne da dalu to mi ake nufi da shi nan abinda ake nufi istadalla ba'd ulama bi hadhihi al-aya ala anna al-ghanimata tustahaqqu bil idrabi yana nufin daga lokacin da aka kama hanya domin ad-darbu shine at-tariqu bil idrabi daga adraba ne ba ad-darbu ba hanya ko to adraba ya shiga cikin hanya kamar yadda as-sabahu ne as-sabah sahiya asubaha ya shigo cikin lokacin subahi almasa marice amsa ya shigo cikin lokacin to hakan ga al'idragu ma'ana daga lokacin da an ka kama hanya walkaunu wato walkauni fi biladil aduwi daga lokacin da mutum ya kasance yana cikin kasar makiya fa in mata ba'da zalika in ya mutu falahu sahamuhu yana da rabon shi ko da ya mutu za a bashi ina fata ana fahimta ka to kaga wannan da ayi sun kafa hujja da ni wala yaqauna mawti'an yaghizul kuffara ina fata an fahimce ni wala yaqauna mawti'an yaghizul kuffara to mas'ala wagga mun kawo ta cikin al-iklil mun kawo ta cikin tafsiri na Imam al-Qurtubi sai mas'ala ta cewa Abu Hanifa ya ce ana iya zina da mata kasar kafirai in an je wajen yaƙi da matan kafirai ba da matan musulmi ba to wagga matsala ya take abu na farko muna ganewa shine abu na farko imam abu hanifa na farko ba masumi bane ijtihadi ne wala yanaluna wala yatquna mawdi'an an gane ko nan wata'a ya fassara shi ne da mi da takin mace nan bai fassara wata'a ba da mi da taka ƙasa to duk da imamu abu hanifa riwaya ce aka yi abu na farko imamu suyuti ya kawo maganar amma ba tare da ya faɗi a ina ne abu hanifa ya faɗi wannan ba yana yiwa cikin littattafai ne an ka ɗauko wani ra'ayi sha aka danganta zuwa ga abu hanifa ana iya ba abu hanifa ƙarya kuma za a yi masa ba hato ana ma Allah ƙarya ko ba ma Allah ƙarya an yi ma Allah ƙarya unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko ba ba yace man kadaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu an yi masa habbai ƙarya ko ba musu ba an yi ma malamai ƙarya ko ba ba to duk duniya ba wanda ya wuce ba za a yi masa ƙarya ba ɗai kenan na biyu kuskure Allah baya kuskure annaba ba za su yi kuskure wajen isar da saƙon Allah ko ba ka nan bane sai dai musu yi mukhalafatul aula wajen ijtihadi to amma Abu Hanifa mu dauki ma sahabbai da ƴan shi'a kullu suke ta kokarin kafirtarwa mu mu ce sahabbai masu mai bane mun yadda suna kuskure amma Allah ne ya ce ya gafarta musu mun gane wannan to abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal da waye da waye duka malamanmu na fiqh ai mu ce ba sa yi kuskure ba to sai mu ce ko da wagga magana ta tabbata an yi bincike abu hanifa ya faɗe ta to shin a bincika ya dawo daga wannan maganar ko bai dawo ba idan bai dawo ba sai mu ce tana yiwa ijtihadi ne shi ya fassara alwaqu da takin mata yadda zahirin nafsi amma ba shi ake nufi ba shi yasa mazhabobin nan da kuke ji za ku ga waɗansu ɗaliban ilmi suna ƙoƙarin suka zuwa gare su ba yau ne aka fara ba akwai wani masani da ake kira imamu zamakshari masu kuna ji ana kiran zamakshari ba shi zamakshari ɗan aƙidan mu'tazila ne an gane ko malamin balaga ma musamman balaga ya fi shahara da ita ba ma na hau ba ya san na hau amma dai balaga ya fi shahara da ita dama malamai suke cewa khadamal balagata mu'taziliya ne mutum biyu waɗanda ƴan mu'tazila ne sun kai ma balaga aiki mai yawa sai malamai suka ce to ra'ayinsu na balaga wanda duk ya saba ba aqida ta sunna ba za a karbe shi ba amma wanda bai saba ba aqida ta sunna ba sai ayi Abdul Qahir al-Jarjani mai dalailul i'jaz da kuma asrarul balagha da kuma imam az-zamakhshari imam az-zamakhshari ana kiran shi jarullahi mine ne jarullahi alarma makwabcin Allah to Allah na da gina balle a ce abin da yasa ake kiran shi jarullah mutum ne wanda ya yi zama a garin makka so makka kuma can ne ɗakin Allah yake ko ba hushe na cewa baitullah ko ba karan bane so sai ana kiran shi jarullahi mutum ne wanda yana da ilimin balaga kwarai da gaske sai dai aqidar mu'tazila sai ta sabce shi wani lokaci sai ya karkata da ita shi yasa wadansu malamai ba suka dauki littafin shi suka fitar da inda ya faɗi abubuwa da suke da alaka da aqida ta mu'tazila idan ya zo ya sallama gidan mallami sai sai sai ya ce ana sallama ba ce ce ana sallama ma malam idan aka zo ce wane ne tunda ai in ka sallama yanzu dole sai a tambaya wane ne ko sai ce je ka ce mai al'imam zamakhshariyul mu'tazili zamakhshari da ɗan aƙidar mu'tazili ba ya koyi aƙidarsa shi yasa da ya rubuta littafinsa al-kashaf al-kashaf kaga al-kashaf kamar daga kashifun ne shi ga sai ta mubalaga kashaf mai yaye maka ma'ana mai yaye maka matsaloli na balaga ka gane su a fili to sai ya bi kansa mutum ne da baya jin tsoro yace inna tafasira في الدنيا بلا عدد لعمرك ما فيها مثلك الشافي yace la'amur yace inna tafasir fi dunya bila adadin su tafsire sun cika duniya suna da yawa shine bila adadin ko ba haushi na cewa bila adadin ai larabci ne yace la'amruka ma fiha mithluka shafi na rantsi da Allah yace babu irin kashaf yana yabon kansa ma'ana ta fannin balaga yace in kunta tabghil huda falzam qira'atuhu in kana son shari'a ka lazimci karatun shi yace fal jahlu kadda'i shi jahilci kadda'in kamar ciwo ne ai ciwo ne wal kashafu shi ko tafsirin kashaf kashafi kamar mai bada magani to imamu zamakhshari yana da su baitutuka da yi kan suka zuwa ga mazhabobi to su ne nake son in kawo dan saboda mu yi hattara imamu zamakhshari yake cewa in yas'aluni an mazhabi lam abuh bihi in an tambaye ne wai kai da makhshari bi ce mazhabarka yace a lam abu bihi ba zan fada ba daga ba ya buhuri yace fa ukattimuhu kitmanuhu li ya aslam ukattimuhu sai na boye kwarai da gaske kenan kattama zan boye mazhabata fa kitmanuhu li ya aslam yace in ni boye yafi fa in hanafiyan qultu yace in ni ce ni dan mazhabar hanafiya ne qalu bi annani ubihu tila sai su ce ina halatta musu attila ɗaya daga cikin sunayen giya saboda cikin mazhaba ta ahnaf wani lokaci idan an ka ɗibi da bino ko inabi aka sa cikin gyandama ko ɗan abin nan aka zuba ruwa ko da ya yi cime ba su ɗauke shi matsayin haramun ba to kuma wannan yan an sha shi wani lokaci yana mi yana samun maye to amma su suna cewa ba haramun ba ne saboda wani lokaci ba ko da yaushe ne cimin yake komawa mi ba yake sawon maye amma saboda masu suka zuwa ga wannan mazhaba ba wancan atsila ba ana ranmu da kasani na fenci ba shi bane ya hakuri dan daga hankalinka ya tashi shi wancan atsila'u yake atsila'u akwai alhamza wanda ko atsila babu alhamza fenci yace sai a ce ubihu attila wa huwa ash-sharabul muharram yace alhali ko Allah ya haramta giya wanga ra'ayi ne sha mu in an sa inabi ko wani abu in dai har zai sa maye kullu muskirin haram to kaga amma ra'ayin sha wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum lahmal kilabi wa hum hum in nace ni dan malikiya ne sai su ce ina haram ina halatta naman kare kun san cikin cin kare a wajen mazhabin malikiya karahiya ne yace to wahubuhum kaga su ɗan mazhaban nan su ne ne su yace wa in shafi'iyyan in nace ni dan mazhabar shafi'iyya ne qultu an gane ko nice wa in shafi'iyyan qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tahrum sai su ce ina halatta auren diya ai haramun ne mutum ya aure yarsa ko ko ba bane to amma idan mutum yayi zina da mace sai ta haifi ya ya halatta aure ta ko bai halatta ba babban magana jamhurul mazahib sun tafi cewa haramun amma shafi'iyya suka ce ba yashi bace ta shari'a ba ta gado shi don haka wannan ba yarsa bace idan da zai aure suka ce babu dalilin da ya hana to kaga wanga ra'ayi ka san dai akwai ƙarfi gare shi ko to kaji imamu imam zabakhshi yace wa in shafi'iyyan qultu qalu bi annani ubihu nikah al binti wal bintu tahrumu yace wa in hanbaliyan qultu qalu bi annani thaqilun haliliyyun baghidun mujassim in nace ni dan mazhabul hanabila ne hanbaliyan qultu qalu bi annani thaqilun sai su ce wanga mai nauyi ne bai da fahimta sun kace haluliyun asalin halul shine mai nuna kamar Allah ya sabko kun san ahadith na aqida wanda suke nuna Allah zai sabko a aqida ta wato mazhabat ahli sunna sai mu ce a'a za ba za a ce Allah ba zai sauko ba ba mu ce mala'iki ne sai mu ce Allah zai sauko yadda ya dace da shi to amma su bu su yadda da wannan ba sai su ce a haluriyun an ce Allah ya sauko cikin halittun shi baghidun sai su ce irin suna masu yawan kyaman mutane mujassim mai kamanta Allah da halittun shi yace wa in qultu min ahli alhadith wa hizbihi in nace a ni ba ni malikiya ba ni shafi'iyya ba ni hanafiya ba ni kowace min ahli alhadith ni ina daga cikin malaman hadisi na dauke mazhaba hadisi wa hizbihi da jama'a hadisi qalu yaquluna sai su ce taisun bunsuruna kenan masu barin gemin nan kusan sai a ce kamar gemin bunsuru yace laysa yadri wa yafhamu sai a ce bai gane ba laisa yadda bai da ilimi ya famu kuma bai da fahimta haka ake cewa malaman hadisi saboda ana nuna malaman hadisi mutane ne masu kokarin su kawo nassi su nuna ya tabbata amma ba sa kokarin fitar da ahkamul fiqhiyya da fahimtar abubuwa kaji tun lokacin zama shari'a abinda ake cewa malamai yace to ta'ajjabtu min hadha zamani wa ahlihi jama'a nayi mamakin wannan zamani da mutanensa fama ahadun min fama ahadun min alsunin nasi yaslamu ban ga wani mutum ba min alsunin nasi alsun jam'i ne na lisan ba wani mutum daga halussan mutane islamu ya cira in ka kai annabawa imani ka kai minere ai ba kai annabawa tsoron Allah ba kai su duk duk abin da ake samu na ɗaukaka da daraja annabawa sun fi kowa amma sun ci daga bakin mutane la ba zai yiwa ba to kaje ce fa ma ahadun min alsunin nasi islamu yace to wa akharani dahri nan kuma ya shiga wani bayani sai ce zamani na ya maida ne baya akharani dahri amma ba zamani bane ai Allah shi ke juyar da zamani wanda kuskure ne wanda malaman adab zaka suna yin shi galibi da ɗan abin nan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu dah hadisi ne ko yace wa qaddama ma'shar wa akharani dahri wa qaddama ma'shar zamani na ya jinkirtar da ni sai ya gabatar da waɗansu mutane shine ma'ashar ya ma'ashar jinni wal ins ala annahum la ya'lamuna wa a'lamu ala annahum la ya'lamuna ga su jahilai wa a'lamu shi kuma gashi masani na to waye ce ma dole in kana da ilimi sai kai kuɗi yace wa mudh aflaha al juhad tun lokacin da jahilai sun ka samu nasara aflaha ma'ana suka yi kuɗi suka samu gidaje suka samu babban matsayi yace aikantu annani sai ni fahimci cewa ni anal mimu na koma kamar harafin mimu wal ayyamu su ko kwanaki na duniya aflahu sun koma aflahu abinda ake nufi da aflahu da larabci mashkuku shafa sufla shafati sufla wanda leɓen shi na ƙasa ya tsagi shi ake cema aflahu sannan a'lamu nan ba masani ba shine daga al'alamatu ne al'alamu al'alamatu wal'ulmatu ashaqqu fi shifal ulya tsagi wato ledin baki na sama ya tsagi shine ake kira al'alam a'lam ina fata an fahimce ni ana cewa wato ana cewa alama bihi ya'lamuhu wato kenan min babi hasaba hasaba ya wato حسب يحسب أكو حسب يحسب على رمى حسب يحسب شقق شققت شفته العليا تسمى تاساجي to wai abinda imamu zamakhshari yake son ya ce farrajulu a'lamu wal mar'atu alma'u mithlu ahmaru hamra'u in an ce mutum aflahu ne shine leɗen shi na ƙasa ya tsagi in an ce a'lamu ba wancan na sani ba ana nufin leɗen shi na sama ya tsage to shi yasa ya ce wa muf aflaha al juhalu aikantu annani ana almimu wal ayyamu aflahu a'lamu kenan al ayyamu kwanaki sun koma kamar wanda leben shi na ƙasa ya tsage lebe na sama ya tsage ita ko mimun tana daga cikin hurufu shafataini kenan har duniya ta tashi ba za su iya furuci ba wanda sai leben shi ya tsage ma ma ma kenan ya tsage ba su iya faɗin biyu a gashin sa wani abu ba za ka iya gane shi ba sai ka yi bincike ka gane to ala ayyata hal yan uwa ina fata ana fahimta ta wannan ya nuna ashe mazhabobi ana suka gare su tun wancan lokaci wanga ra'ayi da imamu abu hanifa ya kawo na cewa ana iya taki ma'ana ya fassara shi ne da alwatu watu nisa sai mu ce in ya tabbata bai ma ya faɗi wannan ra'ayi kuma bai dawo akan shi ba kuskure ne yayi kuma kowa yana iya yin kuskure muna ganewa to amma saboda lokaci yayi halin sa baitutukan suna da dan sauran bayani da ya kamata mu kara game da mazhabobi misali hadisi da fiqhu illa akwai abu guda malamai suke cewa man tatabba ar-rukhasa tazandaka duk mutumin da ya koma bai bin mazhaba ba dole bane ka bi wata mazhaba amma kakka take rinka bin rukhas wani ra'ayi sha sai ka dauke shi ka tattaro da shi da kayan taka mazhaba karshe zindiki zaka zama kaga wanda duk yake son eh in an ce ana iya takin matan kafirai ce to ka gani voila in ji dan bariki mun tafi can kasashen turawa amurka ai kasashen kafirai ne eh wasu malamai sun ce muna ai ya tuka shi no no no no no no no shi kenan nan ana zancen shi ana zancen in za su je wajen yaƙi kai ba yaƙi ka je ba to kasan shi dan barike an ce mai haram bai so in ya je wajen wannan malami ya ce haram in ya je wajen wannan ya ce haram sai ta tahiya in ya gaji sai ya samu dimil krakan sai ya biya da ita in ya zo ya iske wani mallami an kare sallah sai ce jikan mallan gada ba ya wani addu'a mallan ya gaji ka goma sai ya sa shikenan sai an kare sai ce jikan mallan ina da tambaya ai kaza kaza kaza kaza kaza na sai to shi kuma mallan ya amshi jikka goma kuma ya gane in yace haram na haƙuri masa sai ce to wannan magana dai wasu malamai sun ka ce haram ne wasu kuma malamai sun ka ce makaruhi ne sai ce voila voila to don haka ba a cewa za a bi mazhaba guda ita kaɗai ba wajibi ba ne za a dibi dalilan kowace mazhaba a cikin abin da ake kira alfiqhul muqaran a dibi dalilan su a ga wanda yafi karfi shine za a karba muna ganewa amma baka ɗaukar rukhas ko ina ka ɗibi yanzu kaga nan wa in kuntu kaza ka ce malikiya sun ce ana cin naman kare su kuma waɗancan sun ce ana shan ɗan abu wanda yana ɗan samun maye maye kenan giya ta tafi shafi'iyyan abu halifa ya ce ana iya kwanciya da kafirai an je kasashen su dan haka shikenan a je a ta kwanciya kaga ko ina sai dan ɗibo abin da ya mai sai ya hada wata mazhaba ta shedanci da shedanci ba a yadda da wannan ba kuma abin da ya kamata mu gane game da waɗannan mazhabobi shine cewa su waɗannan mazhabobin ba sabani ne na aqida a akwai tsakanin Shafi'i da Maliki da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal ba sabani ne na fahimtar mas'alolin fiqh kenan wannan ba shi ne za a tallata ma duniya ba a ce musulmi sun yi sabani kaza kaza a'a su kristoci sabani ne na aqida akwai tsakankanin su domin en trinity trinity an gane ko wasu sun ce Allah uku ne akwai Allah babba akwai Yesu almasihu akwai Maryam wasu ka ce a'a Allah uku ne akwai Allah akwai Yesu almasihu su ce Maryam Allah suka ce akwai ruhi mai tsarki sannan mazhaba uku da kiristanci manya a duniya kowace daga cikin su tana kafirtar da wata ƴan protestant sun kafirtar da ƴan katolik ƴan katolik sun kafirtar da ƴan protestant ƴan kok na ƙasar abinda babban abinda nasu tana ƙasar egypt isu ko sun kafirtar da waɗancan Yahudawa sun kafirtar da juna da ‘yan Yakubiya ka tai ka diba cikin almilal wa nihal na Imam Shihristani kaga mazhabobin Yahudawa da suke kafirtar da juna shi yasa Allah ce wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta shi yasa sabanin mazhaba ba ka samun nassi guda Imam Shafi'i ya kafirtar da Imam Malik babu shi domin ba a gida sun kai sabani ba hukumce hukumce ne sai ka karanta asbabu ikhtilafil mufassirin asbabu ikhtilafil muhaddithin asbabu ikhtilafil fuqaha sai ka gane dalilin da sa suka yi sabani muna gane wannan da kyau to in ba haka ka gane ba kullum sai ka ta suka zuwa gaba na bai mun gane wannan da kyau to wannan shine abin da zan iya faɗa game da waɗannan baitutuka da Imam Zamakhshari ya kawo doki sun canji lokaci kuma ita ce mas'ala ta farko insha Allah rabbul alamin sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa za a zo a karanta wannan aya an yi mas'ala ɗaya an shigo cikinta ba a kai ƙarshe ba ɗan ƙarƙare ta watakila a ƙara da waɗancan mas'aloli guda biyun akwai rayuwa kafin ramadan ya kai ƙarshe kafin a tsaye da karatu zuwa ramadan insha Allah za mu kai ƙarshen suratul tauba malam karanta mu da wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafa ko a wala yanfiqu da nafaqatan karanta mu da ita
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
abinda muka faɗa ya zama tole dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh